Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu, wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutalib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya أنا بسيد المختار ونور وفيد الودرار فهب لنا العلوم والمعارف فضيلة المرام والعوارف يا ربنا وبعبد العباس وصره ونور النبراس وافتح قلوبنا بخير جمع واملا فؤادنا بنور الأمة يا ربنا بسيد التماس بنور وعلم التماس يا ربنا بداية تلاوي ومن بسر لياوي الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدي لنا بهذا الماطر والتادف بنظرة تاتي لنا بالصبر آه الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da ke shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba ko bai da abokin tarayya wanda kowa da komai daga halararsa yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi bai da bukatar komai da komai daga wurin kowa kowane ne kuma ko dan wane ne a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zul jalal wal ikrami a halara ta maulan mushrik salahuddini hafizahullahu wa qahu wajzahullahu anna khairan da sauran halar masoya baki daya ina muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu
ثم سلامه وسكت برب جاد لي بالم أما لي وسرى دربي في جمال المزمل وحسنوا ترتيب ابتدائنا دينا لكل فاتن من بلج مزين وأسندوا بسرك مبصورا همة من شيء من مستدلا فصلي وأودست لو عدنا وتفي أجي سيدي بريد babarun ba sai don kamil mati wa tiro da wilo ba din malin kalmo fakkare o asino madan sa matnan mo salsala da asali mamduhin wa abdali mursali tawakala kadar annada muhammadan محمد ناصري لا ذاك الجمال الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin kai harfin lam shehu ya ce harfin layi wasikto na amince bi rabbin da ubangiji jadali wanda i baiwa gare ni bil mu'ammali da abun gurin kowa da kowa da abun da kowa yake nema Allah ya bani in aka kakkasa abubuwa wani farin jini yake nema wani ɗaukaka yake nema wani ilimi yake nema wani wilaya yake nema wani kuɗi yake nema wani sarauta yake nema to ni sarkin sarakuna duk sarautar ka in nazo sai ka kalle ni tun daga ƙasa har sama sai ka zama ɗan ƙauye so da haka Allah tabaraka ta'ala na amince da shi da yayi mun baiwa bil mu'ammali da abin neman kowa da kowa shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi shine mu'ammali din in mutum ya samu annabi ya samu komai in mutum ya rasa annabi komai ya samu banza ne wa taqaha tarhi sannan ubangiji ya kwance da baibayi da kulli da takunkumi da talala ga barin idanuwa na ni ido na bai da hijabi wasan raha ɗarfi ya fice gani na fi jamalil muzammali a cikin ganin kyawun abin lullubewa da bargo shine annabi muhammadu duk inda na juya shi nake gani wani bango wani shamaki wani labule bai iya tare idanuwa na daga rasta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa sanu taksir shi ya ce ina kyautata takarda ta bimtidahi nabiyina da yabo ga annabinmu li kulli fasihin wato yabona yana wulakantar da fasihar duk wani mai fasaha min baligin mai tsananin ilimin balaga muzayyili mai ƙarin bayani wannan malamai sun yi bayani saboda tsabar iya zai tashi ya ƙara yin wani sharhi a ce ai shi ya faɗi komai ya ce to ni fasaha ta tana wulakantar da fasahar duk wani fasihi duk fasahar ka duk balagar ka duk wani tazyilin ka za ka gama ka banne saboda ne ni magana ta tana shafar janibin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa usniduhu shi ya ce ina danganta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama bisirki da gaskiya cewa shine as-sadiqul masduqu shine mai gaskiya abin gaskatawa makasura himmatin amma ina da shuhudul minna ina ganin takaituwar himmata cewa duk da haka ni na gajiya ban kai inda ake nema ba maksura himmatin wato mai takaitacciyar himma bi insha'i madni bi isha madin ta hanyar tsara yabo musalin mai saduwa da alqur'ani lam yafassali ba a faffasa shi ba diwani na yana da alaka da alqur'ani shine musalin ba yabo bane irin su imamul bu na su imamul busiri ko na su yusuf nabahani ko na su hassan ko na su ka'abu ni yabo na musalin ne lam yufassali malamai ba su faffasa shi ba dunkulan diamond din ne da ya fito daga alqur'ani nake cefawa almajirai na suke haɗiyewa so da haka shi yasa shehu radiyallahu anhu yace uhassinu dirsi bimtidahi ladina li kulli fasih saboda ai alqur'ani duk fasaha mai fasaha ba zai iya kwaikwayon sa ba to haka duk irin soyayya mai soyayya da ilimin mai ilimi ba zai iya kwaikwayon diwani ba sai dai mutum ya rubuta abin da zai iya rubuta kai amma yabo irin yadda diwani ya zo da nashi ilimi bai iya tsara shi sai dai haske daga alkur'ani shi ne shi wace to ni yabo na dunkule ne daga diwani ba a faffasa shi ba ba irin yabon malamai bane wa aujastu sannan shi wace na ba takaita law atnaftu ko da mutane suna gani na tsawaita fi haqqi sayyidi a cikin haƙƙin shugabana faridin shi makadaici ne annabi muhammadu adimi shibhi mai marashin tamka khairu mu'ammali fiyayyen abun nema na abun gurin kowa da kowa shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa bahrun basitun shi ya ce babarun manzo Allah teku ne basidun mai fadi kamilul maddi mai cikar ruwa wafirun mai gwadi tawilu ubabin mai tsawon gaba madu taha yaban tsarkin Allah al-mufaddal abun fifitawa akan kowa da kowa nan buhu shigir ne shi yake magana akai ka san akwai baharul basid akwai baharul kamil akwai baharul dawil akwai baharul majid to shine shi yace ayya malamai ku gama kakkasa abubuwan ku a ce wannan baharul dawili wannan shi yace ai ni baharul dawil a wurina annabi muhammadu baharul basid ma annabi muhammadu ne baharul kamil ma annabi muhammadu ne baharul majid majid shi ma annabi muhammadu ne shi ne ce to fa baharul ku da kuke tsara wani yabo ku ce ai wannan baharu dawili ne wannan ba to ai annabi shine baharu din shine teku basidun mai hali kamilul maddi mai cikar ruwa wahiru mai tashin kumfa dawilu ubadun mai tsawon gaba maduda yaban tsarkin Allah al-mufaddali abun fifitawa akan kowa da kowa wato izan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi teku ne wanda bai da gaba bai da ƙarshen tsawo bai da iyakar zurfi balle ka ce ta ina za ka ka nuna ta inda zaka fara
fasinu matan ce ina kyautata yabo sahha matnan wato mai ingantaccen matani musalsalan mai wato salsala li ahsani mamduhi ga mafi kyawun abin yabo wa afdali mursal kuma mafificin manzanni a nan kuma sai da bangaren mal- ilimin malaman hadisi can malaman shi'iri nan kuma malaman hadisi kasan suna da hadisi hadisin sahihun suna da hadisin hasanu suna da matani suna da musalsali an wani an wani an wani sai shehu ya ce to aini yabona bayan na gaya muku wato dunkule ne daga alkurani sannan uhassinun madhal Hadi- wannan yaban nawa hadisi ne hasani صح صحيح متنا مسلسلا عن ال- عن القلم عن اللوح عن اسرافيل عن الله wannan ya bannawa daga alƙalami daga allo daga goshin israfilu daga israfilu daga allo daga alƙalami daga allahu shi ne ce uhassinu madahan in an ce hadisi hasani ne to ni wannan diwani na hasani ne ina kyautata shi sahha ingantacce ba da iri ba ne duk ruwaya da na kawo kan annabi cikin diwani ingantaccen ruwaya ne, ba da ibanci shi yasa akan maganan ganin Allah yake cewa ra'a rabbahu haqqan bi ainin wa surati wa kullu siwa hadha wara'a wara'i duk wani hadisi da zaka dautar ruwaya banda wannan da na faɗi jefa shi bayan baya ba sahihi ba ne aisha shehu ai sai da aisha ta ce annabi bai ga Allah ba kuma manzo Allah ce a karɓi rabin addini a wurinta shehu ce yawwa ba ku ji abin da manzo Allah ce ba a karɓi rabin addini a wurinta to ganin da annabi yayi wa Allah yana cikin rabin da bata sani ba ba shikenan
tawatara qat'an to shikenan labari ya bibi bayan juna anna taha kad'an yanke an naɗa cewa tsarkin Allah muhammadan abin yabo sama da ƙasa imamu jami'in rusli shine limamin dukkan manzannin Allah khairu mukammali mabibicin duk wani annabi ko mursali ko wani mala'ika ko wani kudubi ko wani gausi ko wani fardi ko wani jami'i mukammali abin cikawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine mafificin duk wani cikakke an sani ai akwai hadisi mutawatiri shi ma to shine dinnan shi yana kawowa ne ka gani ko hadisi hasani sahihi musalsali mutawatiri gashi nan dai. shine duk yake yake yake ishara da shi cikin wannan baitukan nashi wa huwa fatihun sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine al-fatih lima ughliqa wal khatim shine wal khatim lima sabaqa ahmadu shine ahmadul hamidina nasiri shine nasirul haqqi bil haqqi hadani shine wal hadi ila siratikal mustaqim ka gani ko wahawa shi annabi fatihun mabudin duk abin da yake kulle abin da yake kullen nan ijadi ne ko imdadi halitta ce da ba a yi ta ba in haihuwa kake nema to nema annabi muhammad ya shige ma gaba ai ba hadisi ya zo ba ingantacce cewa idan matarka ba ta haihuwa kai sallah na huda raka'a biyu fatiha da alam nishra da iza ja'a kai addu'a kai wa annabi salati dari ka ce Allah in ka bani da in ka bani haihuwa zan sa masa suna Muhammadu to ko an kaddara ba ta da da za ta haihu ka ji karatu mai nauyi kuma a ce to an kaddara kuma ya za a yi ka san wani ya taɓa zuwa wurin wani wali ya ce masa ina so matata ta haihu matata wato mata take haihuwa ba ta ba haihuwan namiji ba ya ce kai ba mu dirhami ɗari hadiya ka sha mamaki yake nan da ya tafi zai je kawo hamsin sai ce to je ka abinka da ya je da matar ta tashi haihuwa sai ta haihu mace sai ya dawo ran zaɓa ce hawa a garin kulau ya za ku amshe mun kuɗi kuma ku ce kaza kaza ko kuma yanzu gashi mace ta yi ba sai ce ai ka manta ne da sakar misul hazzul unsayin ai laifin ka ne ai hamsin ka ba mu dole ta yi mace ci ko mana hamsin ka sha mamaki wallahi da cika hamsin ci koma gida ya juya ya koma namiji ana kiran su rijalu inqilabul aya wasu waliyai ne wallahi in suka nuna fari suka ce baki ne ko an ƙi Allah sai ya zama baki in kuma suka nuna baki suka ce fari ne wallahi sai ya zama fari in suka nuna dan wuta suka ce dan aljanna ne billahi allazi sai ya shiga wannan yana da nauyi a cikin makamin wilaya Allah ya yarda da su ya yarda da sun bi shi matakan bi duk abin da bai so ba sa yi so da ka su ma da sun nuna abu sun ce ga yadda za a yi sai Allah ya ce shi kenan an gama to haka yake shi ne ya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine fatihul ijad wal imdadi manzo Allah shi ke bude duk abin da yake kulle na samuwar bayi da ciyar da bayi kuma shine cikamakin tajalli shine mafi godiyar halitta Allah baki da nasiri mai taimako na hadani ya shirye da ni ila zakal jamali zuwa ga wannan jamala ta Allahu al-mujammali abin dunkulewa cikin shi jamalar Allah duka tana cikin annabi Muhammadu siratal mustaqim shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai shiryawa zuwa tabarkin Allah madaidaici
wa rabbil bait shehu yace na rantse da ubangijin ɗakin Ka'aba uhibbu ahmada wallahi ina son annabi Ahmadu ai shehu ba sai an rantse ba shehu yace wa rabbil bait na rantse da ubangijin ɗakin Ka'aba uhibbu Ahmad wallahi ina son annabi Ahmadu sayyidi shugabana shehi na murabbina malamina wa zinatuhi kuma shine adan ruhi na wa huwa kafi shine kogon da in an harbo kibiya ko makiyasi ca nake shiga in boye wa mawili shine makomata a kiyama wa man zallazi washin wane ne wanda zai iya wa man zallazi yashfi wane ne wanda zai iya warkar da ni min al-hubbi daga soyayyar annabi ahmadu wa huwa fi to amma fa na tambaya na ce ina likitocin duniya wai shin wane ne wanda zai iya warkar da ni daga cutar soyayya to amma fa bari ku ji wa huwa fi abil kauni soyayyar fa tana cikin kaunar baban kauni so da ka inda likitan da zai iya sai dan kar ya riga- kar ya zo ai mai bayani ce a ai dama dan ba a mai bayani bane gara a mai bayani kin kamun ya zo in akwai wanda zai iya warkar da ni to shikenan bismillah wal arwah wanda shine baban rayuka ajwatu majzili mafi kyautar masu ba da kyau- kyauta da kauri ka san akwai waɗansu mutane Allah ya yi su in za su yi kyauta da kauri suke yi, ba za yin kaɗan to in ka da ni Muhammadu za ka manta da su kamar ba a taɓa yin su ba shi ya ce ba ma masu kyauta ba baba kama da za ka da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam za ka manta da uwar da ta haife ka ka san dai ba wanda ta bi ka tausayin ka ba wanda ta bi mahaifiyarka tausayin ka da sanka to in ka ga annabi a gaban ka ba za ka taɓa tuna mahaifiyarka ba
wa man zallazi yashfi wai shin waye wanda zai iya warkar da ni min al-hubbi daga cutar soyayya wa huwa fi shif amma ba cutar soyayyar a cikin mai ceton bayi duran baki ɗayansu da kulli mu'dili a yayin afkuwar cuta mai wahalar magani shine a filin alkiyama ba a ba da haƙuri a wurin a to wa zaka ba haƙuri ka ce a da wani kai duniya ko ka yo a kabari ma ba a wannan balle a kiyama ka ce da Allah ni ka wane ne sunan mala'iku ne munkaru da Allah munkaru ka ba na kiru shawara a taimaka min da Allah a roƙi Allah ya dawo da ni wallahi zan gyara a ba magana gyara su ba ma sa ji kawai ba sa gani takarda ka kawai za su duba da sun duba sun ga abin da hukuncin ka kawai shikenan sai a fara yi ma aiki in duka duka in kuma ni'ima ni'ima Allah sa mu cikin ni'ima to saboda ka to balle kuma a kiyama a kiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai taimako ranar da ba wani mai taimako sai shi
wa man zallazi yashfi wai shin waye wannan da zai iya warkar da ni min al-hubbi daga cutar mahabba wa fi habibi ilahi al-alamina amma ba cutar ta soyayyar masoyi a cikin masoyin ubangijin talikai ne al-mubajjali abin girmama har wurin Allah Allah ma ya girmama shi
lahu qutatun manzo Allah yana da kujeru guda biyu na makamai da martabobi guda biyu laulaka shine makamin laula ka sal tuda M- kujera ta farko laulaka ba dan kai ba ma khalaqtul khalqa da ban halicci halitta ba kujera ta biyu sal tuda roki duk abin da kake so an baka
washfa'an so ya ce kai ce ka nemi ceto tushaffa an baka duk wanda kake so ceta wa amri so ya ce na rantse da wanda nake i- raina yake karkashin ikonsa zaka kaga waɗannan makamai guda biyu أرفع منزلي shine mafi ɗaukakar duk wani matsayi ceto a filin kiyama ai wannan ba ƙaramin makami bane a ce randa annabi ibrahim bai iya magana kansa a ƙasa annabi musa kansa a ƙasa annabi nuhu kansa a ƙasa annabi isa kansa a ƙasa alƙalami na makyarkita allo na makyarkita mala'iku sun firgita amma a samu bawa kwaya ɗaya na Allah tabaraka ta'ala wanda zai iya zuwa ya nemi a yi hisabi shi wuce kai ba wani makami mai girman wannan makamu duk makamai bayan wannan su
وهذا لواء الحمد manzo Allah ya cakki tutar liwa'ul hamdi shine yake rike da ita a filin alkiyama shi ke rike da ita والفقر da tutar alfahari سيدا domin manzo Allah shine shugaba للآباء ga iyaye والأبناء da yaya da iyayen da yaya duka annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban fala ba'u durran lil amin banunu haka shi wuce fa kullu kabirin indahu la sagiru fala ba'u dukkan iyaye durran baki ɗayan su lil amin banunu in an kawo su gaban aminun lahi to yaya ne in ka ji mutum yana ina yaya na ina suwa ne ina da ya ga annabi bane da ya ga annabi zai koma cikin yaya ya taje shi ba ba wani babba wani shi ne kawai babba wai ta barawo wani yaro ne barawo ya shigo gidansu da ya shigo gidansu ya ce kowa ya kneel down har baban shi ya gagga- gaggaura baban mari an kwace sarkan mari shi shine da safe fito yana gawa yara wa ya ce yau na ga baban baba eh baban shi yana dukan shi wai shi ma ya ga wanda ya daki baba kuma baba yana ba da hakuri ne to shi ne ai ake yi a nan to duk wani baba in ya zo gaban annabi to shi ma ɗa ne da kai da shi duk kun saji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine baban kowa أفضل موئلي shine mafificin wato makomata وبرهام Abraham kaga wannan bawa Abdullahi wato Barhamu هذا العبد wannan bawa تشفعا ya Rasulullah kai ceto فيه a cikin jikin shi in za ka tashi ranar alƙiyama kai ceto ka tashi da surar shi subhanallah to ba tashaffa an fi kai ceto cikin shi cikin jikin shi in ma aka kama taraddudi an a kai wannan wai anya ba ne nan bane ko na duniya sai in wai goyi wani ita ya shi ne Allah akbar to ga gani وفي صابه To sannan ya Rasulullahi kuma ka yi ceto a cikin cikunan almajiransa, ka riƙa bin ɗaiɗaikun almajiran farhama. Duk wanda ya shiga bala'i, ka shiga jikin almajiransa ka ceto wancan. Shi yasa muƙaddaman shehu da sahabbansa, da almajiransa, da yayansa, wato duka wata sura ce daga cikin surorin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babu wani aiki ɗaya nasu, duka aikin annabi ne, wanda bai gane bane sai ya ƙaurace musu. amma ba aikinsu ba ne aikin annabi ne sallallahu alaihi wasallam shi yake yin aikin a cikin jikinsu saboda wannan addu'a da shehu yayi في عاجل a cikin wato sha'anin duniya ومعجل da kuma lahira ceton da za ka yi a duniya ka yi ceto cikin jikin almajiransa wanda za ka yi a lahira ka yi ceto cikin jikin shi shi kuma فبرهام kaga wannan bawa ba- kaga kaga barhamu هذا العبد wannan bawa تشفعا ka yi ceto ya ma'aikin Allah فيه a cikin jikin shi ولم يرجو bai da guri غير المصطفى banda Mustapha zaɓin Allah من محمد daga dukkan abun guri duk abin da yake guri bayan annabi ne kuma yana gaya mana ma yana cewa wa kullum siwa haza wara a wara'i yana cewa wai a fa in lam ajid taqbila katti muhammadin fa ma lazali an shi wa umri talihu banda wannan yana cewa wa kullum siwa haza riyahun awasif duk abin da zaka nema ba annabi bane iska banza ce ba ruwa za ta zo ne kawai ta ɗauke mutane kwano ta yi hayaniya ta karya bisha ta karya folwaya ta yi sa 'yan kasuwa su kulle shago su koma gida amma ba ruwa in ka sami annabi Muhammadu shi ne za ka sami iska da hadari mai ruwa wanda tsire-tsire za su fito sallallahu alaihi wasallam وصل يا مولاي a ya maula ya majibincin lamari na wa salli kai salati مقدار قدره amma ba salatul ibrahimiyya ba miqdar qadrihi salatul fatih lima ugulika على من هداني bisa wanda shiryar da ni الجميل ga jamalan nan ta Allah المجمد a bar dunkulewa cikin Muhammad Rasulullahi.
يا مولاي A ya maula ya majibincin lamari na صلي ka yi salati دار قدره gwargwadon kadarin annabi على من هداني a bisa wanda ya shiryar da ni للكميل a bisa cikakke المكمل wato abin cikawa cikinsa a bisa kamalar Allah wanda aka dunkule cikin annabi Muhammadu وآل da halayensa وأصحاب da sabansa كرام أماجد wato kiramin masu girma a majidin mas- masu ɗaukaka ومن سلكوا da kuma waɗanda suka shiga هذا الأمين tafarkin aminullahi المزمل abun lulluɓewa da bargo shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda ka yan uwa ga nisfu shaban ya zo ya kamata mu yi kokari mu yi sallar nan da ake yi ta nisfu shaban a daren sha biyar ga watan shaban ake yi akwai addu'a kuma da ake wadda shi Ibrahim yayi labbaika Allahumma labbaika wal khair kulluhu fi yadika Allah Allah Allah rabbi la sharika laka اللهم يا الله يا رحمن أسألك بوحدانيتك ورحمانيتك وقد- وبقدرتك وهولك وقوتك متوسلا بك ورسولك ونبيك ووليك وبحق هذا الشهر الكريم وحق ما بعده من الشهر العظيم وبحق هذه الليلة التي فيها يفرق كل أمر حكيم أن تصلح شؤوننا ما ظهر منها ما بدنا وما جاب وهضر وما دك منها وجل وتنصرنا نصرا عزيزا وتؤيدنا بتأييدك وتأمر لنا مدينتنا بالجماعة السنية والعلماء والأولياء والصلحاء والعارفين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وتأخذنا بعينك التي لا تنام وكلفنا بكلفك التي لا ترام واسلك بنا الصراط المستقيم ونجنا من الرؤساء الضالين المذلين وجنودهم وأشيائهم وأخرجنا من هزك أهل الأهواء وآتنا مما ابتليتهم به وجعلنا للمتقين إماما وطيب هذه البقعة لنا وطيبنا لها وبارك لنا في مدها وسائها وبارك لنا في مائها وعرضها وأمرها بك بهج البيت المعمور وبهج أم القرى وبهج طيبة المصطفى وبهج الشام التي هي الأرض المباركة وبهج فاس الختم التجاني إلا ما أمرت لنا هذه البقعة وجعلها حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء وارزقنا راحة القلوب فيها والأبدان والآفية الدائمة والشكر على الآفية والسلامة من كل بدية وبلاء في الدين والدنيا والآخرة ربي اجعل هذا البلد آمنا وارزق عليه من الثمرات واجعل فيها سر مكان إبراهيم ومن دخله كان آمنا يا ذا الجلال والإكرام يا كريم يا وهاب يا كريم يا مجيب وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما wannan shehu ya yi shardilla anu a cikin madina kuma madina yawa duk wanda ya karanta ta a garin su to za ta samu madadi daga kaula Allah zai tsare garin da abin da shehu ya yi roki Allah ya tsare kaula da shi addu'a ce dan birnin kaula cikin watan shaban shehu ya yi ta a duk ne kanzul masul ya je ne ma ya tuba shehu hakan ya rubuta a ciki sannan ana yin sallah na fara raka'a ɗari daren sha biyar ga watan shaban ana yin sallah na fula raka'a ɗari a sallama hamsin kowace raka'a fatiha ɗaya kul huwallahu goma amma a ruwayar zunnunul misri ya ce wanda yi sallah lailatul bara'a raka'a goma sha biyu kowace raka'a ɗaya ya karanta fatiha ɗaya kul huwallahu hamsin to zai samu ladan nafila raka'a ɗari ɗin sannan sultanin buwai na ya faɗi alhaji huduru radiyallahu anhu ya ce wanda yi sallah daren lailatul bara'a raka'a biyu fatiha ɗaya kul huwallahu ɗari biyar falaki da nasu daidai zai samu ladan nafila raka'a ɗari da goma sha biyu sannan zai samu ƙarin ladan falaki da nasu to daga nan sai sujada ga Allah tabaraka ta'ala bayan sallama sai ya roki Allah a sujadar sai ya ce سجد لك وجهي وخيالي وآمن بك فؤادي وأقر بك لساني وهان بين يديك يا عزيم كل عزيم اغفر لي ذنبي العزيمة فإنه لا يغفره غيرك يا عزيم اللهم سجد لك وجهي يا جار أوكو هكذا اللهم سجد وجهي الفاني لوجهك الباقي هكذا ترى اللهم سجد وجهي الفاني لوجهك الباكي إلهي لا تهركن وجها خر لك ساجدا أؤثر وجهي بالتراب لوجه سيدي wa hatta li wali sayyidi an tu'affara al-wujuh lahu to daga nan sai mutum sai ya zauna ba sai ya dago daga sujjar sai ya zauna sai wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati idan yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati sai ya roki Allah da wannan addu'ar sai ce Allahumma arzuqni qalban taqiyan naqiyan min ash-shirki bariyan la kafiran wala shaqiyan abinda mutum zai karanta ke saboda haka ana so a dage kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana a cikin sha'anin wannan wata آه الإمام الحسن البصري رضي الله عنه يابد ياتي حدثني ثلاثون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتو صحابي ثلاثين suka bani labari sun ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce anna man salla hadhihi salat fi hadhihi al-layla nazara Allah ilayhi sakina nazratan qabalahu bi kulli nazratin sakina hadat adnaha al-maghfirah yace sahabbai 30 suka ga ni manzo Allah ce duk wanda yi wannan sallar a wannan dare Allah zai mai duba saba'in kowace duba ɗaya akwai abin da take nufi amma kankanuwar duba a ciki shine za a gafarta maka zunuban ka baki da to babban kuma ko me za a yi Allah alam to to an ce karamin ma zunuban ka gaba ɗaya za a gafarta maka to yaya babban kenan to sannan imamul baihaqi radiyallahu ya rawaita hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce atani jibril alaihi salam fa qala hadhihi hadhihi laylatun nisf min sha'ban walillahi ya utaqaw min an-nar bi adad shuhuri gamri bani kalbin la yurullahu ila mushrikin wala ila mushahin wala ila qadi rahim wala ila mudbil izarahu wala ila aqib liwalidayhi wala ila mudmin al-khamri ya ce manzalla sallallahu alaihi wasallam ya ce jibril malaika jibril ya zo mini ya ce mini wannan dare na nisfu sha'ban duk wanda wato Allah tabaraka ta'ala yana yanta bayi daga barin shiga wuta a ciki adadin gashin dabbobin bani kalbin amma akwai wasu mutane da Allah ba zai kalle su ba ga su na farko mushriki sannan ne kulle mutane a zuciya mai hikidu wanda ya kulle mutum ya kulle shi kenan shi ma Allah ba zai kalle shi ba sannan wanda ya yanke zumunci ba ya sadar da zumuncin yan uwan shi sannan wanda yake barin riga tana jan ƙasa da niyyar gadara sannan wanda ya guje wa iyayensa wanda ya kaurace wa iyayensa ya rabu da su sannan mai dafa kiya waɗannan ba ruwan Allah da su saboda ka yan uwa sai mu dage mu training Allah yana gafartawa duk wanda ya nemi gafararsa banda mutum biyu da mushriki da kuma magulmaci waɗannan Allah baya gafarta musu a cikin wannan gari saboda ka uwa sai mu dage mu cire komai a zuciyarmu mu yi zikiri da yawa mu tafakkuri da yawa mu muraqaba da yawa mu karanta Qur'ani sosai saboda zuciyarmu ta samu ta saki mu karanta salatul fatihi da yawa dan mu ji mun dawo daidai koma cikin fitaran mu ta asali saboda Allah ya dube mu saboda haka mu dage mi mi wannan a akwai wani dan
bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wa kana jabir wa kana jabir radiyallahu anhu Jabir ibn Abdullah Allah ya kara mai yadda sahabin manzo Allah ne ya kasance yaqulu yana cewa hajat rihun wata rana muna zaune gaban ma'aikin Allah sai wata iska ta taso muntinatun mai wari iska ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zamanin ma'aikin Allah yana da rai muna tare da shi sai muka ji iska mai wari ta taso ta tafi hancin kowa fa qulna ya rasulillahi sai muka ce ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ma ashaddu natni hadhihi ar-rihu ya rasulullah ba mu taba jin iska ne warin wannan iska ba فقال عليه فقال صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce إن ناسا من المنافقين abin da ya janyo wannan iskar ta taso mai wari waɗansu mutane ne daga cikin munafukan musulmi أجتاب الناس suke yin gulman mutane من المسلمين daga cikin sahihan musulmi su munafukan musulmi ne amma suke gulmar cikakkun ingantattun musulmi فلذلك هاجت هذه الريح saboda haka ne wannan iska mai wari ta taso
وكان أبو كلابة رضي الله عنه abu kulaba radiyallahu anhu yana cewa إن الغيبة cewa gulma تخرب القلب tana fasa zuciya ta rusa ginin zuciya min alhadi wal khair daga shirya da alkhairi in mutum ya zama magulmaci ba zai taɓa samun shirya a zuciyar shi ba kuma ba zai taɓa samun alkhairi ba saboda gulman za ta je ta rushe ginin alkhairi da kuma shirya wa kana du awfin rahimahullahu ta'ala abu awwar radiyallahu ta'ala anhu ya kasance yaqulu yana cewa kaltu yawman wata rana na shiga ala muhammad bin sirina na shiga wurin saidi muhammadu dan sirina fadiltu min ardil hujaji sai na shiga cikin mutuncin hajjaju an san dai aikin da hajjaju yayi ba kyau ya yi abubuwa sai na shiga ne gulba ne gulba ne gulba na faɗi irin miyagun halaye faqala li muhammad sai muhammadu dan sirina ya shiru yana ta ji to da na gama sai ya ce da ni ya aba awfin ya baban auru inna allah ta'ala cewa Allah ta'ala hakama adlin hakama adlin ya yi hukunci na adalci fakama yantakimu min al min al hajjaji kamar yadda ka san Allah zai kama hajjaju dan Yusuf akan abin da yawa sharifai ahlul baiti da kuma sauran salihan bayi
kazalika yantakimu lil hajjaji wa kuma zai kama wanda ya taba hajjaji yanda Allah zai kama hajjaji da ya taba bayi to haka kuma wanda ya taba hajjaji shi ma Allah zai kama shi ربما لقيت الله تعالى ربما لقيت الله تعالى da yawa za ka iya haduwa da Allah ta'ala فكان أصغر ذنب sai ya zama mafi kankantar laifi عم- آ- عملته أشد عليك sai ya zama mafi kankantar laifin da kai ya fi tsanani gare ka وأعظم من أعظم ذنب sai ya zama ya fi girman laifi عمله الحجاج wanda hajjaji ya aikata sai ka je gaban Allah sai ka kankanin laifinka da kai wanda ka rena ya fi babban laifin da hajjaji ya yi كان الحسن البصري al-imam Hassan al-Basri ya kasance رحمه الله تعالى Allah ya ji kansa إذا بلغه أن أحدا idan labari ya ishe shi cewa wani ɗaya كتابه ya yi gulma da shi يرسل إليه بهدية sai ya ɗauko hadiya ce a kai mai ويقول له sai ya ce da shi على لسان الرسول sai ya ce kai in ka je ka gaya mara ga hadiya ka kai mai kuma in ka je ka mai bayani ka ce na ci بلغني يا أخي dan uwana labari ya iske ni أنك أهديت إلي حسناتك na ji labari ka bani hadiyar ibadinka kyawawa sallolinka da azuminka duk ka tura a taskata وهي بيقين ni ko na tabbatar da sakankan cewa أعظم من هديتي ta hu wannan hadiyar da na aiko ma girma wadda ka bani saboda ga wannan Allah ya sa albarka وكان سيدي عبد العزيز الجيريني Abdulaziz Tairini ya ce رحمه الله Allah ya ji kansa إذا بلغه idan labari ya ishe shi أن أحدا cewa wani ɗaya كتابه ya yi gulma da shi يذهب إليه sai ya tafi wurin shi في داره sai je har gida ويقول له sai ce da shi يا أخي ya kai dan uwana ما لك mai isa ne ka لذنوب عبد العزيز ya so ka ɗauki zunubin Abdulaziz Tairini zunubai na masu yawa kake so ka ɗauka وكان عمر بن, بن عبد العزيز Umar dan Abdulaziz wanda da ya rasu Allah ya aiko da wasiƙa cewa an gafarta mai shi malam Mursal da radiyallahu anhu yake faɗi wurin tafsiri yake cewa kudubi ne shine gausun zamanin shi sai dai Umar bin Abdulaziz da yawa fati Allah ya aiko da takarda ta fada akan gawar shi cewa Allah ya gafarta masa zunubansa baki da da takarda ta haske da alƙalamin kudura aka yi rubutu يقول shi ma yana cewa إياك ka shaidinka أن تقابل من ظلمك بسب kar ka fuskanci wanda ya zalunce ka da zagi
أو شت أو شتمة نعم أو شتم ko dariyar mugunta أو غير ذلك ko wani wannan وذلك kaga wannan أنه يظلمك مرة shi sai cutar ka sau daya فتسير تلعنه kuma sai ka zama kana ta zage shi وتشتمه kana mai dariya كلما تذ- تذكرت فعله duk sanda ka tuna aikin da ya maka حتى تستوفي بذلك har sai ka biya shi ma abin da ya maka sai ya zama ma shi ke bin ka bashi ويصير بعد ذلك طبيعة sai ya zama ma shi ke bin ka bashi ranar alkiyama ya cuce ka a duniya kuma a kiyama a ce sai sai ka mai ciko
وكان الفضيل بن إياد fadilu ibn iyad ya kasance يقول yana ce فاكهة القراء abincin marmarin gardawa a wannan zamanin الغيبة shine gulma وتنقيس بعضهم بعضا da kuma tauye martabar sashen su kaji wannan suna zagin wannan wannan suna zagin wannan shine aikin su haufan an yalu sha'ani akrani kar ka daura kuma da wani abu ne da ka ji za ga wani tsoro suke ji kar wani cikin su ya dauka kai bar wani su sai su ta zage zage wa yashtahiru bil ilmi kar wani ya shahara da ilimi wa zuhd da gudun duniya wal wara'i da tsantsaini dunahum ban da su kar a ci kai su malam wani akwai ilimi amma akwai handama a su wani kuma akwai tsantsani to sai su fara la'anta da zage zage wa ba'dhum wasu su kuma yaj'alu al-ghibata kal adam suna sanya gulma kamar miya ne a cikin abinci haka suke ɗaukar gulma
wa huwa akhaffahum isman wannan su suka fi kankantar zunubai akan waɗancan na farko wa kana ibrahim bin adham ibrahim dan adama ya tsaya.
rahimahullah Allah ya ta'ala ya ji kansa
min ashaddin nas zatran yana daga mafi tsananin tsawatarwa mutane lil muqtabina masu yin gulma وقد دعاه رجل مرة iga wata rana wani mutum ya kira shi ذهب آله zuwa abinci a gidan shi لما ذهب إليه lokacin da ya je gidan وجده يذكر رجلا بسوء ya samu yana maganan wani mutum yana bata shi فقال له إبراهيم Ibrahim dan Adamu ya ce أهدنا بالناس
to mu ka ce ka yi alkawari kawo mutane alkawari cewa يأكلون الخبز za a fara cin gurasa قبل اللحم kamun a ci nama وأنتم تأكلون اللحم قبل الخبز to gashi ku kun fara cin nama kamun gurasa naman ma kuma na mutane ثم خرج ولم يأكل له طعام to kawai sai juya kawai ya fita ya ce ba zai ci abincin ba وكان وحيد الورد وكان وحيد رحمه الله wahaibu dan wardu ya ce والله na rantse da Allah ترك الجيبة لترك الجيبة عندي wallahi barin gulma a wurina أحب إلي من التصدق بحبل من ذهب ya fi min sauki daga yin wato ya fi wahala a wurina daga yin kyauta da katon dutse na zinari don kyauta da katon zinari ba wuya amma barin gulma akwai wuya sai an yi muraƙaba sosai sai da muhasaba sai da tafakkuri sai da itizali alin nas musamman wannan zamanin matukar baka kaurace wa yan zamanin nan ba yana da wahala ka samu safari saboda in ma baka so kai gulma akwai waɗanda su ainihin sarakunan bijiman kuɗaban gulma ne in an haɗu da su labudda saboda makamin su kenan sai fa an taɓa saboda haka dole sai kayi umarnin shehu rajalla anu wa atazil kullal wara la tastaqib aqawilan wala gara ka koma gefe kawai kai ta la ilaha illallah kai ta salatul fati kai ta karatun qur'ani kai ta karanta diwani kai ta tafakkuri cikin sha'anin shehu ibrahim ba kakkautawa to sannan ne zuciyarka za ta yi tsaf amma in ba haka ba ka gama yawo وكان سفيان الثوري رحمه الله Sufyanu Sauri Allah ya ji kansa ya kasance اذكر أخاك yace ka ambaci dan uwanka لا تواريت عنه idan ka juya mai baya مثل ما تحب أن يذكرك به da misalin abin da kai kake so in baka nan a ambace ka da shi لا توارى عنك in ya juya maka baya كان مالك بن دينار maliku dan dinar ya kasance يقول yana cewa كفى بالمرء إثما ya ishi mutum laifi أن لا يكون صالحا shi bai zama salihi ba ثم يجلس في المجالس sannan ije ki zauna a dandali ويقع في عرض الصالحين ya fada cikin mutuncin salihai kace kace da su أعاذنا الله من ذلك Allah ya mana tsari daga irin wannan aiki وقد سئل الزهري رحمه الله تعالى a na ganin sai mu dakata to
وقد نام شقيق البلخي
shaqiqul balki wani babban wali ne wata rana yayi bacci yake wurdi yake komai kawai sai kwanta kan bacci ليلة عن a wani dare yake wurdan da ya saba yi da daddare فعتبه امرأته sai matarsa sai ta zargi haba akrukalla tunda na aure ka ba ka bacci amma yau ka kwanta kana ta bacci haba فقال sai ya ce wa matar لا تعتبني karki zarge ni بأن مت عن وردي بأن نمت عن وردي karki ce na yi bacci na kin wurdi na na dare yau فإن غالب علماء بلخى domin abin da ya sa mafi rinjayen malaman ƙasar mu nan balka وزهادها da zahidan ƙasar balka يصلون لي muskewa sallah ويصومون muskewa azumi ويفعلون duk abin da kika san suna yi na alkhairi sada zumunci sadaka karatu qur'ani dinna wani فقا- فقالت له sai matar ta ce masa kaifa zalika haba haba haba akramukallah ya zaka ce haka qala sai ce yabitu abun za ki ga ɗayan su ya kwana salidu yana ta sallar tsawon dare har asuba wa yasju sa'iman za ki ga ya waye gari yana azumi dulan nahar matukar rana thumma yunadu min ardi shaqiqin sannan je dandali ya zauna ya shiga cikin mutuncin shi ikul balkiye kace kace da ni wa yakulu lamuhu ya dinga cin nama ne takuna sanatuhum sai sai kyawawan ayyukansa sai su zama fi mizani a cikin ma'aunina kana abu umama radiyallahu to shine dalilin da za ta ga nayi bacci an yaye mini hijabi ne na ga ma'auni na ya cika so da ka daɗe ba zan bacci ba ke ban ni in ta bacci kai malaman garin su ta bautan su ta sallah ina kwashewa su ta azumi ina kwashewa su ta yin zakka ina kwashewa suna yin hajji ina kwashewa har ma suna wani suna cewa waliyi baya kaiwa makami da ibadunsa sai da kulmar jama'a gare shi da wannan ne saboda aikinsa bai sai cika ma'aunin da makaminsa zai kai ba dole sai an taimake shi to shi ne sai a kai wannan saboda haka Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye za mu dakata kuma shirye mana addu'a za mu yi tafiya ne yanzu insha Allah Allah ya saka da alkhairi wannan tafiyar da za ka yi kuma Allah Ubangiji ya kai ka lafiya Allah kuma ya dawo mana da kai lafiya Allah ya kiyaye mana kai Allah ya kiyaye mu baki daya albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka da alkhairi so jama'a kun ga malam ya fadakar ya tunasar akan wannan dare mai albarka a wannan rana na nufin sha'ban wanda yake muna dab dab dab dab da shi saboda haka ga bayani na falalolin wannan rana da na filfilin da za a yi a daren wannan rana kuma da wato da addu'o'i da za a yi duka ya rubuta ya kawo mana Allah ya saka masa da alkhairi saboda haka a kowa ya yi kokari ya samu ya raya wannan dare kuma ya samu in Allah ya bashi iko kuma ya yi azumin kuma wannan rana na nisfu sha'ban Allah ya ba mu ikon raya daren kuma Allah ya ba mu ikon azumin rana albarka da Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya kai ka lafiya ya dawo da kai lafiya Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya Allah ya ba mu damuna mai albarka mun gode Allah Allah yana saukar mana da ruwan sama yana saukar mana da lemomi Allah ya albarkaci wannan damunan Allah ya ba mu kuma arziki mai albarka Allah kuma ya kiyaye mu ya kiyaye imanin mu Allah ya ajiye mu bisa ga hanyar madaidaiciya hanyar maulan mu shehu Ibrahim Dela Zalano Allah ya taimake mu baki daya Allah ya biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi kuma muna tunkaron kuma watan azumin ramadana kuma ya tunkaro mana Allah ya kawo mana shi lafiya Allah ya kawo mana shi muna rai muna lafiya ya kawo mana watan ramadana muna lafiya Allah ya ba mu ikon azumin watan ramadana lafiya cikin yalwa cikin kuma wato cikin lafiya kuma duk alkhairin da yake cikinta cikin da falalolinta da sauran albarkan duk Allah ya sada mu da shi albarkan da Imam sallallahu alaihi wasallam wani bawan Allah ya nemi a roƙon Allah ya sa wato sun zauna lafiya kuma Allah ya bada albarkan auren Allah kuma ya hada zuciyoyi Allah ya hada hankula Allah kuma ya hada arziki da komai da komai Allah ya sa matarsa ne har abada albarka da sallallahu Allah ya sa kuma shi kuma mijinsa ne har abada Allah kuma ya tabbata da wani kuma shi ma auren shi ranar sati ne Allah ya kai mu lafiya shi ma duk Allah ya sanya alkhairi a ciki duk Allah su yi azumin Ramadana tare da amarensu Allah ya sanya alkhairi Allah kuma Allah ya yassare duk abubuwan da ake nema Allah ya yassare shi Allah ya sare shi Allah ya kawo fatahi a barka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wanda suke nema aure duka kuma Allah ya ko Allah ya sare ma kowa shi ma ya samu ya aje iyali saboda gaskiya watan azumi in baka da iyali gaskiya za a dan takura yawa Allah ya ba kowa wanda yake nema da muke da shi kuma Allah ya kara mana zaman lafiya Allah kuma ya ba mu abin da za mu dinga ba su a zurga na Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya amma da cewa Allah ya kai Kano lafiya Allah ya sa kuma a yi maulidin nan lafiya na barku Allah kuma ya dawo mana da kai lafiya Allah ya kuma ya sa mu cikin alkhairai da falololin wannan dare wanda za a ji a raya ta a can wannan barkum a can garin barkum a kasar Kano Allah ya tara mu cikin albarkan da alkhairin da falalolin duka kuma Allah ya dawo mana duk lafiya albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fatiha wa salatu fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم أروى يوكما أقويوني بيدك شكيم وأن الله يأرزو التاجي يا سامو محلي يا سامو mazauni zai koma sabon gidansa insha Allah yau zai kwana darensa na farko a wannan gidan mu karanta masa inna anzalna wa kafa uku uku Allah ya zaunar da shi cikin gidan nan lafiya cikin aminci cikin kuma yalwa da albarka Allah kuma ya zaunar da shi a cikin wannan gidan wato cikin aminci da alkhairi da albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna anzalna wa kafa uku uku bismillahir rahmanir rahim inna anzalna fi lailatul qadri wa adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairun min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى إن أنزلنا في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر سلام هي حتى إن أنزلنا في ليلة القدر وما أدريك سلام هي حتى مطلع الفجر اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم يا رب بالذات والصفات كلنا في سائر الحالات ثبت قلوبنا على الإيمان وازدحدنا العمل بالإحسان وانظر إلينا وانصرنا الدين أد حقوقنا وأد دينا وهب لنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة وجازي عنا كل من قد أحسن إليه من لدننا جزاء الأحسنات بالمصطفى الشفيع يوم المحشر الخير ولا مقصد في الكوثر صلى عليه ربنا وسلم وفاد بالخير لنا وعنا وفاد بالخير لنا وعنا وفاد بالخير لنا وعنا